بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقدر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لترتبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يطيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a shidda ga wata na jumadal ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da hudu a sati da karatunmu na ƙashe da mu ce mun tsaya cikin sautar rafir mun tsaya aya ta saba'in da bakwai insha Allah yau za mu tashi aya ta saba'in da takwas. Kahin nan kahin tambayoyi, ina ba ‘yan uwa albishir na samun wuta ta musamman ta mata kanmu. Nan da lokaci mai tsawo an yi ta ma, kuma ‘yan uwa Allah saka masa da alkhairi, wanda ƙwarai an kawo gudunmuwa wasu daga waje, wasu daga cikin gida. asali an ce aiki na alkhairi wanda ya fara kuma aka biyo baya abin kaman wasa-wasa wannan uwa wanda yana kallon mu ta hanyar sadarwa iya Amurka shi ya hango da cewa da muna matsala ta tafi amma ya tura a yi kudin tafi daga Najeriya kayan aka tambaye ni wani iri za a so ya aiko wannan kin kala na ci a'a mun zu bukatar mu a yanzu ba ta tafi ba ce ta wuta ce ya ce to a tsaye da a takaice nan bawan Allah ya yi ko kudi jika na bin jika ɗari tara kuma bayan shi wani ya bada miliyan wani ya bada wani ya bada ni da abin nan san dai an hada kudi dai gangariya sun kai miliyan kudu akwai hidima da aka yi wasu wasu na'urori ɗan wa shi ma a nan shi ma ya ɗauke wani kawo na'urorin wannan da zuwa da zawakin mai gyara don bin samu abin da aka shi da shi mai aikin ya kai zuwa wajen gudu daga najeriya zuwa nan garin ya koma dole cikin yan uwa wani ya ɗauke wani shi zuwa da zawa da gyaran da ya da komi da ya da na'urar da aka su duka muna fata allah saka ma kowa da alkhairi yanzu misali muna da kwana uku tun daga sahiya har dare har washe gari muna ƙarƙashin neji solar wutar solar duk wannan abin gaba ɗaya kasance yake kinin nijelar kasar kalayya yanar nijelar ya kalar ruwa muna ta Allah kai kalar ruwa kan wannan shi ne aikin addini kowa gudunmuwa ce ta kowa Allah saka ma kowa da alkhairi don dai da kudin da shawara da akwai masu shawara da yawa kan abu Allah saka ma kowa da alkhairi sai wani ke cewa menene hukuncin mata da aka saki ba a kwanta aure ba me matsayin sadaki da matsayin idda Allah subhanahu wata'ala na ga cikin bakara ya gaya mana cewa wanda da ka tabbata mun amata musu wannan wala faratul hun farida faratul ma faratum bi Allah ta faratul ma faratum dan kuka saki mata ba kwanta ba Allah ba su bisu ma faratum misali jika 100 ne ko jika 50 ya gaske ta ba a kwanta ba to ya kamata jika in dari ne kamata jika hamsin kenan ta ci rabin sadaki kuma ta Allah ce ya wala zina amanu zana katu mu'mina cin talakatu min qabla min qabla tamsuhunna fa malakum alayhi ta tatuna ya wala ya kuma su imani za talakatu mu'mina in ku suke mata masu imani min qabla tamsuhunna ka hin ku kwanta da su fa malakum alayhi min iddatin tatuna ba ku da idda za su muku kun Allah ce sai kun ku sai mutu unu sai usaran jamila kenan ta kaice Allah ya ce in kuka saki mata ba a kwanta ba to Allah ya ɗauke da kamar kuma alhina iddatin ta kaduna ba ku da idda akan yau ka sake ta yau da sai da barce ta je gidan wani in dai ba kwanta ba sadaki ta ci rabi in kai ka saki kai dan ka yahi ko ta ce bata so kuma a ran nan babu idda akan Allah ce ran nan ma sai ta aure ba wani abu da aka dora mata na idda taka wannan shine kenan babu idda kuma sadaki ta ci rabi sai wani ke tambaya hukumcin al'isbal bida'a ce ko saɓo ne isbal shi saɓo ne ba bida'a ba shi addini ne wannan kuma an hana sakin sutura sama da idan sau duk da sabanin da girman kai ba girman kai amma yawan abin da ya lahiya kakka saki ta wuce idan sau kuna shi ya lahiya kuna ka fitar da cikin sabani sai magana al'ummatu cikin mutiri kunutun mutiri shin ita ma za a iya kullum eh annabi ya karanta da Hassan bin Ali jikan shi kullum kana iyanta kullum ta wutiri kana iyanta ta wutiri kullum zaka iyanta sai na bawan Allah duk da yan kowa iya zuwa wani wurin wani ga ya zo amma akwai kalmar da yake yi ko magana da yake akwai dan suka kan maganar iya maganar wai na ce haramu ne a amshi kudi na hukuma ko abu a hannun hukuma kuma gashi yanzu da muke muna hayaji ne a wani bidiyo ina yaban prime minister ‘yan uwa da farko dai ina fata zai gane ɗan uwa yabo da nuna firayim minista a wani lokaci ana hayane wannan ta abin mulki ne na gwamnati da aka yi na shaida ne akan abin da na sani akan shi kuma kowa san alakata da shi na san dai da farko da ɗannan garin ne ko ke na san a yadda na san shi da kyau shi na ba da cewa an ba da amana hannun mai amana wannan tabbas ne wanda zai shaida ta gaban Allah ko gaba na zan shaida akan an ba da amana a hannun mai amana duk wanda ya san shi kuma ya san da wannan amana kan shi amma ba shi ba a nan yan uwa ban mu kawo magana ta lamarin siyasa don mun san yan uwa a nan ko wata akwai akwai dan shamuwa akwai dan doki akwai dan nukulan komai akwai yan uwa don haka wannan wuri ne ina da yawan masallaci wuri ne na samun nutsuwa babu inda yawa yan uwa duniya hayaniya ta yawa hayaniya ko ina cikin hayaniya ke cikin ruduwa ke aka da ɗauki masallaci wurin neman nutsuwa ne ba wurin kayan hanya bace ba ta siyasa domin ta gamagan ya karfi na siyasa kun ya kabata dole kabata wani rai dole bai wa kabata wani rai kace ka na siyasa wannan abu ne kaida ce amma gaba da nan muna zuwa neman gyara zukatan mu ne kura magana dai ni ban taba cewa ba amsa kuɗi haramu ne abin da ya wakana ni ne na ɗora ma kai na ƙa'ida kuma na akwai shaidu ina tsinka ɗaya ma iya zama can da kujera magana ce ta hukuma irin ake ba malamai wani abu in ya zo da ce ni ba can haram masu amsa ba ni ne na ɗora ma kai na ba na amsa ga shi na ga ibrahim inda ya kusa iya tuki a lokacin nan sun je wata zama misali ɗaya ko biyu ko uku na haƙiƙa ne kuma da shaiduwa nan cewa sun je gidana lokacin ina na'ibi ne bana neman da rana bayan juma'a mota toyota fara cike da abinci shinkawa da dawa da hatsi suka ce ni ake sukawa da ce ni na ce abani bane kun kuskure ni ba liman bane ba suka ce abin sani sai kaka ce maka na ce abani bane na muna rigima da su dai shi shirka bi nake na gwamna ya ce na gane yanzu ina ka sauke ta ta kuje gidan liman muka zo suka kuje liman ko duk yanan shi wanda yake tuka mota iyanan iyanan gashi da ya kusa wani lokacin ma bai ma cikin hada sunna da shi aka gidana na ce ban da su wani misali ne na biyu akwai ne ake cewa gwamna wanzu biyu na shi ma yanzu wanda kuje gubernur wadda ku tambaye mai rabawa yau iya nan da shi da rana cikin azumi sun zo gidana ƙarfe biyu da abinci shi ma shinkafa ce japan da kilo hamsin hamsin mota guda sun zo waje na gwamnati su kamu da tawa da ta iyalan imam ta ce ta iyalan imam da sabkota ku sabkota iyalan su ne marayu ne ba a abin ku sabkota tawan ku meda me ne ce shigo cikin gida muka shi gida da shi ta ce wannan ce wannan abu ni ba ina kyama ku ni wallahi ni dora maka ne ban san fara an saba da shi wannan ban san saba da shi duk me ina so in samu in yi magana na yi ne da abin nake gani ba da kan wani sa ni kaza na zan zai magana kai magana ina tsoron wani ya ce ya bani shi yasa nake ba san haram bane ni mu ce haram ne ba na uku nan ina kai gidan imam ina ga koyan wani har suka zarge ni wani cikin shugaban ya shugaban kasa iya cikin campaign ya zo nan mun je gidan imam mun zamana da jama'a yan wali su ga sana an kari hudu na kawo ba malami envelope hudu envelope nace a medata eh shuru ta wannan ta kuna nan ko nace medata nace mu ba masu nema bane a ba mu ci mu nema muke kuwa addini aiki mu ba da ake ba abu ne wani abu don mu ci a a da ce mashi muna fata an Allah baka mulki idan muka yi muka ga wani abu na taimakon addini za mu gaya maka ga abokan siyasa ga sanar muna tare da su don mu gaya musu su gaya maka taimaka ma addini biyan ka ba masu wannan a ya haka karwa ba shi eh kenan na ce mu kenan mu ba ɗan a ci bubu cikin ci da addini na hoto cikin yawan wani ke cewa mai sa'agar ma da iliya kun ka samu asara mai sa'agar cikin yawan wani ke faɗa ga sanama ga sanama su faɗa na ce mutunci ya yi kuɗi na ce kun yi kima a idan shi muku ci ba wannan kuɗi ya kuɗin wani ya ba mu kuɗin mutarki wajen rabonsu na aka ba wajen rabon ta fara wajen rabo a tarki ma wajen rabo na ce wannan kuɗi ya yi mana alkhairi mutuncin ya yi wannan gwamnan da aka mai da shinkafa da rana ya kiraye ne ya gawa ɗaya cike da mama abu ya kiraye ce san ganyen rana da na je ya ce malam kana ƙyamanmu ne kenan baka san abu da mu yaushe zan kai ma alheri ka medo na ce wallahi ranka zai ce wallahi bana kiyamaku wannan ni ne na dora ma kaina kuma ka tambayi ma'aikatan ka da nan sun sani kayan ka zo ma sun sha kaiwa ba mu ta kowa ba kai mana amsa taka na ce inda muna da wata alaka da kai kayan wannan ina iya amsa maka yanzu gwamna ne na ce sai yanzu ga wasu cikin abokan tafiya su na ce inda wani ya bani na ce ko ban mota gwacin kawai amsa don na kai misali na ce ko a lurin boko salisu hamsu yinuwa na ce saka mun bawucin ka ta yi amsa amma kai gwamna ne ba na amsa ba kenan ba na abu ne ba na bincin haramu ne ni ne ce ban na amsa kuma na gaya mai ni ne sa baka bace haramu ne ba idan kakka ce na ce haramu ne amsa masu amsa su amsa kamar su suka amsa ko duk mutum sun ce haramu ba ni na ni ce ni da ban amsa kenan kai mai ji kakka ce na ce ba ci ni ne ba na ci eh masaka gane amin amin Allah taimake mu على الأمام بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون na'am ina fata dan uwa da duka jama'a musance wannan wuri ne na Qur'ani muna fata Allah ba mu nutsuwa gaba daya Allah subhanahu wataala yake cewa wala kad arsalna rusulan min qablik Allah ke tabbatar da manzanci cewa hakika mun aiko da manzanni kenan da dama kayan kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kudu manzanni masu yawa ya ce minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik daga cikin wannan manzanni akwai wanda muka bada labarin su gare ka misali annabi Musa da mutanen shi annabi Zakariya annabi Ilyas annabi ga sanan dai isa annabawa annabi Dawud annabi Sulaiman ga sanan dai annabawa mun ji sunan su kuma yanda suka suka waka suka kasance wajen da'awa da mutanen su kuma akwai wanda san ma babu labarin ba baka labarinsu ba nan akwai maganar masu ganin cewa yoshe za a yi magana cewa Allah ya ce ya ba annaba labarin wasu annabawa wasu bai ba shi labarinsu ba yoshe za a ce ga annabawa dubu ɗari da kaza kaza da kaza kuma an ce akwai ba gaya muci ba wannan mas'ala ce ta maganar kissawa ne daban ne da adadi na na ban labarin yadda wane ya rayu rayuwar shi ta da'awa ko da mutane shi shi ne wasu an baci labarin su wasu ba basu labarin su ba amma adadi ne ya tabbata nan ya magana annabawa dubu ɗari da ishirin da hudu manzanni ɗari uku da goma sha biyar wannan inganci ɗari uku da goma sha biyar to wannan manzanni ne a cikin annabawa wannan adadi ne amma a wannan adadi akwai wanda muke da labarin akwai wanda babu labarin su amma adadi wannan daban ne to ke wani ya karantar da kai cewa Allah ya koyar da manzanni masu yawa yace wa in wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu al'umma da ba aikowa ba da manzo an ce wani ya karantar da kai babu wani yakin duniya da babu annabi wanda ba sani ba idan mun sani ba kurin wanda muke labarin su ne wa'annan amma kake mamaki akwai annabi Afirka a wata ƙasa wannan musulmin ta ta Amurka kaga ce ba a yi ba ko duk kasar da mutum adam da ya rayu ka hanzo manzo Allah kin duk inda mutane suke ka hanzo annabi sallallahu alaihi wasallam baka ma ba mamaki a ce akwai annabi wannan al'umma amma ba manzo Allah shine karshe magana kenan kenan wasu annabawa mun baka labarin su wasu ban baka labarin su ba wa makan li rasulin an yati bi ayatin illa bi iznillah haka Allah ya ce duk annabawan da suka gabata ba wani annabi da zai zo da aya sai da uzumin Allah ɗan wani menene suka nan manzana sanar shi annabin Allah ne ya zo da aya kaza zo da aya kaza na so a karantar da shi wannan lamarin aya lamari ne a hannun Allah ba wani manzo cikin dukkan su gabata ba manzo ɗaya cikin su gabata wanda zai zo da aya da karan kanshi illa bi iznillah sai da uzumin Allah kenan Allah ne ke ba da ayar ba manzo ba kira aya ko shi ayar a aya ce a hannun Allah an ce wannan shi ne usulubin ƙur'ani lalle a wajen tafsirai malaman ka cewa mu'jiza mu'jiza don wa cewa da ya ko maka samu baka samu a ƙur'ani ko a sunna baka Allah ya ambaci mu'jiza baka nan mu'jiza cikin ƙur'ani ko sunna ko hadisi eh da aya a usulubin ƙur'ani ko sunna ba magana mu'jiza eh dai aya aya ko amma ta usulubin malaman tafsiri sai su ce mu'jiza asana ba manta ta amma aya usulubin qur'ani aya ake magana kanta hazi aya ga aya duk qur'ani da ba sunna haka za gani to amma ma'anar mu'jiza daga mashi usulun ya ce me yasa aka ce mu'jiza duk abin da wani zai kasa ko da kenan wanda da awamu za su kasa yi illa malamin na bambanta aka ce mu'jiza abinda annabi ya zo da shi karama abinda muliyin Allah ya zo da shi kuma istidraji abinda shedani mutum banza ko boka ko mutsayi kawo su istidraji amma dai usulubin qur'ani aya ake cewa to ba dan ma da kace mu'jiza ka san ma'ana ta kenan abinda yake Allah ne yake ba wani annabi dan mi dan ya zama sheda ce wannan manzo ne daga Allah yazo abin da gagaru kowa hikimin Allah subhanahu wataala Allah ya kudu da manzanni amma haka da Allah ya kudu manzanni ayoyi misali Musa alaihi salam ya zo zamanin da suke alfahari da sihiri matsawa sai aka zo musu ta wannan hanya abinda ya gagari matsawa in ga matsayi ne kuma jin tsayi wannan abin muci sanda kurin ya baka kamar nau'in sihiri to da sanda musa ya yi maganin matsawan fir'auna sanda ce amma ta yi ƙarfin tsahin matsayi an ce annabi isa alaihi salam misali ya hazo lokacin da duniya tana a wancan zama suna alfahari da kirkirkirin ilimin likita tab magani likitoci a wancan da malikita a wancan zamani sai ya zo da abin da ya yi bakin bakin doktor ko mun ilimin shi ne ya baka magani in ka mutu sha maka lahiya bakin da ya ka doktor ya baka ya maka magani kahin ka mutu in ido ne kahin ya mutu in ya mutu an kare to he zo da abin da zai zo makaho wanda ma aka aihuwa makaho zai zo a gaban kowa kowa sai makaho da gari ya mai addu'a gaban kowa warai kuma an ga warai bai koma shi ke na zama ido ha abada an gane wanda wannan abin ya kai ma magani a je mutum ya mutu an san wanda ya mutu a je kabarin shi a ya addu'a ya addu'a ko mutum ya tashi kai tsaye kuma ya komo gida cikin da rayuwa ina likita kenan wani abin da Allah ke gagarba don abin da ya ɗin kowa zama aya wani abin kenan lalle wani aka tabbata wani bawan Allah lalle daga Allah yake ɗan saƙon Allah ne misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da duniya larabawa suna alfahari balle amma ka ana zauna taro ma na gwada iya magana karin magana da iya sulubin larabci ana alfahari larabawa wasu ke su a cikin mabar hewan da wane amma ga shi ya zo da abin da shi bai yi ba karatu wajen kowa larabcin bai iya ma karantawa da rubutawa gaba daya cikin larabar shi bai iya karanta da rubuta suka ta illiterate illiterate na bangaren karatu da rubutu bai karantawa kun bai rubutawa amma ya zo ya gagare da abin da masu rubutu suka rubuta daya cikin shi'ar arab wani sanar ne har iya da diwan a ka'aba ya zo wani musulmi ya zo liƙa ta takarda ta abin ƙur'ani a cikin ka'aba da ya zo ya diba diba diba ya sa ƙara ihu ya ihu ta ƙara mai wani abu shi ce wani abu daga za ka same shi usulubin kuzi ba usulubin kuzi da iban ƙur'ani yadda aka yi tsarin yake larabcin ya sa ƙara aka ji a cika wannan irin ka mutanen muhammadu ne wannan abin daga shi ya kai shi zuwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshe dai imani musulunta ya san tsarin ya tsarin mawaka masu rubutu a takaice da kenan qur'ani ya zo shi ma alabin ana alfahari da luga da magana ya gashi wanda bai ba karatu da rubutu ya zo kuma ya kalubalanci duniya gaba daya da yahudawan da nasaru mutum da aljani ku kawo ba kwai ba tun daga maganar sura goma aka ce sura guda ku kawo kuma ta gagare su mako labarin nan su yusuf kindi na baya ba sananne malamin falsafa na mai ilimin larabci a duniya har tarin duniya san shi ilimin larabci nan nan almajir suka suka suka ce yanka tsuwa ne kata malam gaskiya inda Allah baka ilimin larabci duk usulul arabiya ba Allah baka ya kamata kai ma kawo wani abu kaman wanda zai dan dingari qur'ani yace zan jaraba ya wata hutawa ba bayani wata hutawa ya shiga gida bayan kwanaki ne hutu sai taron jarida yanzu malam ya hutu an zo aka taru za a ji wani abu sabo kamar alkurani da ya zo ce musu gaskiyar magana ce na buɗe wata sura ya buɗe ma'ida ma'ida ce hukun ma'ida ya ce na buɗe wata sura a wata aya guda na ga wani usulubi na haramtawa da halittawa da togewa da waye ya ce wannan aya wannan abin da ya ce wannan aya kaɗai to wallahi in wani zai yi ta kowa ne sai ya yi bolibulin ya yi littawai ya yi hudu abin daga cikinta ce da haka abin da kuke nema baiwa ba zai yi ba kurin ku dangana kaga anan an yaki kada abin da suke alfahari shi ke wannan kwata baki na aya ce wannan bawan Allah ba ra'ayi bane ba magana bace ba magana ce daga Allah subhanahu wataala shine kenan Allah ce wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi iznillah ba wani manzo da zai zo da aya sai da uzinin Allah فإذا جاء أمر الله ودي بالحق وخسر هناك المبطلون إن لمرن الله كنا نعذاب يازو الله زي حكمتي da gaskiya mai gaskiya ya tsira mabannaci makafiri ya halaka haka lamarin kuke ciki gurin ci gaba الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون na'am Allahu alladhi ja'ala lakum al'an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulu wanda daga cikin ni'imar Allah gabai Allah ke ambata mana shi da Allahu Allah ma'ana wanda ake kira a kadaita da ibada shine ja'ala lakum al'an'am ya sanya muku ko ya baku wa'annan al'am dabbobi na ni'ima raƙumi saniya akuya tamakai bangaren wa'annan guda takwas ce su an'am wannan dabbobi Allah ya ba ku su cikin ni'imar shi da tarkabu minha wa minha ta'kulun daga cikin wasu ku hau irin raƙumi kuma wasu ku ci wannan ni'ima ce ta Allah gare ku ku ci ku sha ku hau don biyan bukata ya ce wala kun fiha manafi ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صوركم وعليها وعلى الفلك تحملون
Allah ce walakun fiha manafi wannan kuna da ababe masu yawa na amfani daga wa'innan dabbobi kahin nono kahin hwata ka abu da yawa ake samu cikin wa'innan dabbobi har da kayan sawa da ake da gashi ko su fi sauransu ya ce wadda ta bulugu alaiya hajatan fi sudurikum kuma ku biya bukatu na biyan hawa ku je don biyan bukatar bulaguro ina ka nihi zuwa ina ka je a wanda za ku hau ta kai ku inda kuke so duk bukatunku kuma bukatar ku ce aka don ku biya ta hanyar wani dabbobi ya ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalu wa'annan dabbobi da dabbobi abun hawa a saman ƙasa haka a cikin ruwa ko kuma ya ba ku damar jirgin ruwa ku hau ku yi bulaguro wannan ni'ima ce ta Allah ya ba dan adam damar a yi tafiya a saman ƙasa ga abun hawa a ruwan ma Allah hore maka ba to ka hau kowa san akwai wani sirri na Allah akan maganar jirgin ruwa da baturi zai ce da kone abu sai kire wani abu ɗaya gaba abun amma mun san wani Allah ya bada wannan baiwa ka hau ka yi bulaguro da jirgin ruwa da tan kaza ya kai wani ana ba magana tan dubu ba kwantina dubu ba dubu ɗaya ba ai mai kwantina dubu ishirin wanda an raƙon mani kasan dai sun cika da magana kuma yau za su zo yanzu jirgin ruwa ne an yi wata ɗaya daga japan ya zo kwatonu ko lome kontina dubu ishirin makarantar nawa kontina ce kuram amma ya tafiya shu bai nutse ba amma ka bar ka hadu ka ganga tsaya wannan wata baiwa ce Allah ya tsara abun akan haka ni'ima ce ga bayi malai ya ya muku rafin tana muku tana muku ne mutun na irin wannan ni'imomi na Allah Allah na ake kira a kadai kai da ibada yace wa yurikum ayatihi
فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته Allah ya gwada muku ayoyin shi iri-iri na masu tabbatar da girman shi, kudurar shi da ilimin shi da hikimar shi. Ya ce, fa'ayi ayatullah a cikin ayoyin Allah, wacce ce kuke inkari ba ta Allah ba ce, ta rana, ko ta wata, ko ta ruwan, ko ta abinci ko ta wata duk gaba da ka ba wata aya ce kuke inkarin wannan abin ba daga wani yake ba Allah babu illa kun taurin kai ko ba wani abu da wani na Allah ne kuran ne wannan menene kiran Allah subhanahu wataala kenan mi wannan kudura mi wannan ayoyi shine mai haƙƙin kadaitawa da ibada da samun cikin masu tauhidi Allah ce gaba أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا بالأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
التي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم التي nan ma'ana shi mutane ba su yi batahiya ba su yi bulagoro ba a cikin ƙasa ma'ana yawon buɗe ido su je fayanzuru su diba da idonsu su ga kai fuka na agabta da zai gabalin su ga yaya ƙarshen al'ummomi masu taurin kai ga manzannin Allah yaya Allah ya da su za ka je ka garin adawa suna nan garin samudawa iya nan na fir'auna na nan na ga mutanen ludu iya nan ba kun labari ba kun kayi labari shi kenan wuraren asarakin suna nan har yau shekara dubbannai har na ƙarun gidajen ƙarun daular ƙarun gidajen fada tana nan har yau wanda ke shuraren yakin da aka yi na gwal amurkawa sun yi baz a wani wuri wani daji da suka yi baz kin gidajen fada kin na marudu ce lokacin abin da ka hayaniya tar hayaniya ‘yan masu abin tarihi suka ce wannan abin sabakai jiragen amurka a wurin zai ka raunin wannan gidaje su rinka lalacewa gidajen suna nan da marudu tun na ibrahim sala suka sabka gidan kakansu kakansu ne kakansu suka gidan kakansu amurka sai aka sauke su gidan kakansu kenan wannan gidajen suna nan Allah ya ce waɗannan mutane sun gabata kanu akasara minhum wa ashad quwwa wa asarin fil ard wannan sun gabata in yawan ne sun yi ku in ƙarhin ne sun yi ku kuma wa asarin fil ard da raye ƙasar dan wannan kowane ɓangare ba na fir'auna ta na adawa ko na gini ne iya nan samar shekara dubunnai dubu uku dubu hudu ko kuma gidajen har yau suna nan ba wani gida a tarihin duniya ko na kera zuwa na ga zai iya ma tankarar irin waɗannan gidaje kuma sun tabbatar har yau har yau ma bincike suke su masu ilimin nan zamani har yanzu ana bincike wata hanya suka bi suka yi irin wannan gine-gine kuma yanzu wata hanya za a bi a yi irin nasu har yau ana neman jawabi babu amsa ba jawabi har yau a ilimance ya fir'auna ya piramid jama'a shi har yau iya nan a duniya ana ganin shi ce sai amurka cikin dolar ne suka auna dolar suka sa watan piramid da a duniya ce babu gini mai aminci shi piramid ce muku akwai birgi daya mai tan uku ko birgi daya mai tan biyu wani tan guda birgi daya ba amma ku diba wani san piramid yadda ya tayi sai ta zai babu kwana babu gada-gada sake ta yi hatsi ne shi kuma wata hikima ce Allah ba wasu bayan shi ya ce sun yi kura ya ƙasar ƙarfin sun yi huku amma Allah ya ce fama aga na anun makanu ya kasu wa'innan alumusu gabata ake baku labari kudu kudu shi kansu da Allah ya zo da azaba duk abin suka mallaka na ƙarfi da inza da ruwa da suka mallaka hikima ƙarfinsu da ƙarfinsu da daular da kominsu lokacin da azabar Allah ta zo ba ta kare musu ba ba su kare ma kansu ba azabar Allah lokacin zawarta to ku mana ku ku ta kanku ba abin haka wannan shine sunnar Allah cikin bayi ba ka gagara Allah da ilimi ko da kai to waye ka ba ka limma gaba da Allah ya ce falamma ja'atu فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون wayannan mutane da abin da ya kai su baro su falamma ja'atum rusulun bil bayyinat lokacin da manzanninsu da aka aika musu suka zo suka zo kuma da hujjoji ayoyi karara cewa manzanni ne daga Allah maimakon su yi imani su gaskanta wannan ayoyi su bi manzannin Allah amma farihu bima indahum min ilm kace ayo su ne masu ci gaba wannan kuma baya ne suka yi alfarin farin ciki suka yarda suka suka suka dogara suke farin ciki alfahari da ilimin da suke da shi suka suka yi watsi da ilimin annabci da ayoyin Allah an ce nan shine duk lokacin da za a zuwa mutum da maganar Allah ko manzo na Allah duk abin da za ka kawo na magana kana mu'arada ne da maganar Allah kana kusanta naka yahi na Allah kenan magana kenan in aka ce Allah ya ce annabi ce ba magana ta wani Allah ya ce annabi ce amma kaza a matsala ba karama mama na ka kullum sami na watsa na ne da ka ce ka kawo na abu daban ne kima ko da baraka yan abin da kullum ake nema lokacin da Allah ya ce kaza ko annabi ce kaza ko diyan da abin kullu ka ta kasu dokar ta gane ba kullun sami nawa dole ka gane wala ka gane ba kullu ce ba ta gane in wasa inta abu ne abu ne duniya mana dole san dai karatu ko na makaranta ko na lakwal kana gane fa inta ta abin da zaman to haka ne amma kai kullu ka ta kasu ganowa wanda ya san dakin jaraba ko a baku jaraba a daki a baku exam ba ku kana kallo abokin ka ne gashi gashi ka yi buga gaba ka samu wa mashi ya samu kuma abin yayi wa makai ka ce kun lokacin buga buga tukun bai wa kula a wajen ka bai wa amma kuma abin nan da sauki kai ne kun lokacin ka samu ba wale wa malawi an saba da sai misali na misali abin kisa da ilimi da misali balle abin mathematics misali abin abin da sai ta zo mun sai ne mathematics kai kun lokacin ka amma gaban ka wani eh sauki ya samu ga na maka misali wata rana akwai wani an kawo mana wani lissafin lokaci na abin mathematics ne aka buga aka buga wato ana abun economy ne ana wato ana ana ana economy ne aka ba su Allah suna abakan ka zakin dai aka suka buga suka buga suka maido mu zan lisan bai zawa daidai na ce iya zawa daidai daya cikin ana wani aboki na shi ma na bashi ya buga ta bayewa to akwai wani shi shi dan wajen abin mathematics kwararre ne iya zamani ya zo wannan shi sai na ba wannan shi bai mai labari ce ya lawa ne diba mu wannan abun na rantse da Allah da ya diba minti da kun haka kawai kun yi mika mishi report sun gata nan sun kwana ba samu ba kuma da kulle shi ba da kulle babba Allah ta bai wa kullum sai na rantsa wannan wallahi a minti kun da haka kullum eh ba da da ya kalla kun haka haka haka kullum eh ba kallon nashi kun ga da fanskin kun haka lai to kaga abin kenan to kai ka ce bai wa a a kai ne kullu ka ba ta kai ka gano ba da ka san ana mota dai san a tawa san a ka ce ka san a ka ce ka iske shi kuma mota bace ba kun gudu ka kai wancan to kulluwa ma haka ce dole sai hankali wani haka ne kenan haka Allah ce kaza annabi ce kaza ba dole bane yi ka gano kurin sami na wa tsana nawa ya kai wuta manzala yana rayu sallar salama wani sun sun imani da shi suna komi suna sallar da su amma lokacin Isra'il da Miraji wannan mas'ala da annabi ya je Makka da ya je Kudus sun san garin tafiya wata guda zuwa dawo waje a dawo sai yace cikin dare daya ya je Kudus ya dawo su ba ma sai mu suke baka ba kurin a ce ya je Kudus ya dawo dare daya abin su suka ce suka ce bai wa kurin suka samu yaudara ta ta kawo dai kun ji wa kun ji mutumin wa wai mutumin da kun ji wanzu abin da abin da ki ga muku yau har ta kai wai ya ce ma wanzu wai a daren jiya ya je Kudus ya dawo a dare guda suka ce ka amma bai wa impossible kurin akwai suka yi iman suka yi ridda ridda suka yi bata bata rabo suka ce kun bai wa mai sun yaga da kullu su an na sama abokan siddiq aka shi labari kaji kaji mutumin naka kuma yau kaji abin da ya mai ce muku ai ya ce wai a daren jiya ya je kudus ya je ya dawo kaza kaza to sun suka kan sama sama bakwai mai tabbata ma su kun gurin abubakar ta ya ga muku shi ne ga mu tabbas ya je shi ne samu sunan abubakar siddiq kaga nan sai aka da kullu su to ga shi yanzu abin suke gabe wa kuma lamarin Allah ne yanzu ga dan uwansu mutum ne dan uwansu yayi na'ura a wurin suke cewa sai a je a zo a kasa da awa ɗaya a je a dawo wurin ba dare guda ba awa goma sha biyu cikin dare awa ya je wurin a dawo suna ga dawo ga kwallo su ko kaga hadarin aiki da kwalluwa kan nasin Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam haka kullum ka zama lahiya imanin ka kyauta in dai aka ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza abin zaka nema shin Allah ya hudi ya hudi annabi ya hudi ya tabbata shikenan kun sami na wadana ba yana gano ba dan wannan abin wallahi ya halaka da dewa mutane dewa aiki da kullu su su bijire wa maganar Allah ko sallallahu alaihi wasallam to izgidi nan wanda aka magana hadisi har ma yanzu abin izgidi malamai malamai da suka ce ai hadisi zubaba har wa hadisin guda wai wai mai sami guda wai ka ci abincin ka guda ya fada ka tsoma wai ka tsoma gudan wai wai ka shago wanka har abin izgidi a lokacin malamai da addini sai kamar kamar abin izgidi ne sai gashi yanzu ga baya ilimin ya tabbatar na zamanin abin da ya ban labari su sai a yanzu ka gano wallahi cikin yan uwa wani ya je karatu cikin tare muke da shi ya je karatu labai ya je ya dawo ya zo gidana ya san irin tunanin sai yake irin wannan magana akan sukan hadisi Allah ya kawo magana Allah ya taimake ni ina da wani jurnal na larabci na mutumin alman wanda shi a aikace aka zo aka yi a gaban su malamai bincike da musulmi suna magana kan koda hadisin guda ko ya je ya dauko ya bi kodan ya bi kodan ya bi binciken wallahi ya samu rizultakin cewa yanda annabi ke ba labari koda idan ya hurgita iya da wasu abu a kasan hukumokin shi guda biyu in ya hurgita iya hudu da wani likit inda yake fara inda yake fara kaman kariya wannan mai guba yake zubawa cikin abu da ya wada yace idan ka dauko ka tsoma he likirkin da ya zubo sai ɗayan ya kashe guban ya ce kawo mace musabin cike da yi ya ce guban da take zuba abin da ke zuba wa kashe guban ya ce inda za a samu madara madara ce litur dubu min litur na madara litur dubu ya ce wallah an aka sa wannan garam ɗaya garam ɗaya kuɗa ke hudda wani maganin mikulam kinan ta hannun garam kin ɗaya sai ya kashe guba ta madara litur dubu mutum malaman ne ba musulmi ne ba ina ba shi ya diba ya diba Allah ta to yanzu ya rada ba Allah ya yi Allah ya rada yi ba ga ya sirgi mai yanzu ya aje izgir ya rada yanzu wani bature ne mai ilimi yanzu in zamani shi yasa yanzu ya rada amma da ga wa kamar shi ba gaskiya bane ba in haka misali yanzu akan magana kare annabi ke magana kare in yi dandaki cikin makayi wanke so bakwai na harko a sa ƙasa a gurza a wanke makayin su bakwai dama in gajibar da ta gabata da ke su ce maka ta'abudan wai gusul kar hace kun haka malaman magabata ya suke kurin a wanke makayi da kai lallagi ta abuda wanda ta musa da tawfiki me ta abudan kurin kai dai an ce kai kurin ba ruwan su kurin su me yasa ba kun ta suka ta abuda su huta ta suka ta abuda kun su huta kai kurin kaka bincike me yasa a kun ta abudan kurin kun ka wanke sau bakwai sai yanzu an bin kokonto suke bi diddigi yanzu a hakika idan ga zagoran aka sa kare lallagi mikrob kin dake zuba mai abu mikrob dake zubawa cikin makayi aka zo aka aka dauko inda lallagin aka dauko ul jabal sai ul jabal ko mai wanki bala'in da daga ko aka wanki ul jabal iya an diba akwai saura aka wanki amma ana sa kasa shi guda na wanki ya kunya guda gusa sakai dubu da annabi balla bali ita ku wanki so bakwai don haka nan kullum in aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce kai mu imani sai sami na wadana ba dole ka gano ba amma kanka ture magana Allah da ra'ayinka to su ma wayannan aiki suka yi da ka maimakon su imani su huta kuran aya ta zo suke ji su masu ilimi ne to wannan mutane da Allah ta lokacin da Allah ka azaba to wa haka bihim ma kanu bistazi'un abinda suke izgili da ayoyin to sakamakon izgilin su ya taba ya haukan su shine Allah ya halakar da su na Allah ce gaba فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين na'am Allah ce falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahda lokacin da suka ga azaba gadangadan ta zo qalu amanna billahi wahda suka ce ai mun yi imani da Allah shi kadai amma shi kadai wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin duk abinda muke bari na bautar Allah mun bari dan wani menene kashe ne Allah kewa ku ne yanzu ku yi hattara ku yi imani kafin saukar azaba ko ajali lokacin da Allah ya kawo da azaba shi ba imani bai muku amfani duk wani mai shegantaka duk wani mai tsaka tarihi idan azaba ta zo sai rika wuya cikin Yunus Allah ke cewa wajawazna bi bani al-bahr فأتبعهم فرعون جنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قالت آل أنا وقد عسيت وكنت من المفسدين فرعون التي الله يا تسألك بني إسرائيل daga teku fir'auna ya bi banu isra'il bayan abin da ya kawo na Musa alaihissalam ya nemi tsira daga hannun da jama'a shi ko sun huto daga Masar sun zo bakin ruwa wanda sun zo bakin ruwan gab Allah ta kun zo Musa umarnin Allah kun yabi ka zo Allah zai baka mota Musa iya bakin ruwa ya jiran umarnin Allah ya za'a yi ga dubannan bunu su sun zo shugaban fir'auna ya danno daga can su kuma daman ba sa ma tarkar tunkar shi a yaƙi ba ma magana yaƙi a abin da musu fara ma ba magana yaƙi dama shi Allah ce falon matara aljama'an ƙala a sahabu musa inna la mudurakun la ce kalla musa ce kalla inna ma'i rabbi sai haji lokacin garin Allah sahiya ta yi fir'auna ya danno suka ce ka musa shi ke nan inna la mudurakun an ƙare saka nan kai musa kanan ya taron fansu shi ke namun gama yawo jin haka musa ce kalla ya tsawa kalla ke magana an sakon mu ba ta so ba ya ce ina ma'in rabbi ina tare da ubangiji ko ubangiji sai hadin zuban mota imani na isa kurin ya san bai wata halaka dan alƙawarin allah ne za su tsira ya ce kalla muna tare da ubangiji ubangiji zai ba mu mota insha allah musa ya to aka wa musa wahayi cewa ka bugi teku shikenan ka hanyar zuwa baka teku kuma ya bi fir'auna ya zo musa ya yi nisa musa ya hoto daga teku fir'auna iya cikin teku amma akwai saura a baya musa zai baka teku ta game allah ce fatar kulbara rahawan nan jini magarkun allah ce ka bar yadda take ka bar teku yadda take ba ruwanka eh ka bar ta yadda take teku Allah ce waɗannan wata dukkan su duk ba ɗaya mai tsira duk sun duna gaba ɗaya shin Allah ce wajen wata ke mun tsallaka da bunsa daga bahar Allah ce fa ataba ahum fir'aun wa junuduhu baghayan wa adawa Allah ce fir'aun ya busu dan kin gaskiya girman kai da adawa mai karfi ya biyo su Allah ce hatta za a daraka al-gharq sai da maka gadangadan cikin ruwa ya shiga cikin wata ruwa ya ci shi fir'auna a cikin ruwa gaba daya ruwa ya ci shi yanzu ba fir'auna ya gama ya san ya kare a wannan halin ya ce amantu annahu la ilaha illallah amantu bi isra'il yace na yi imani wajwa kashi mashi kanta da imani wa fir'auna wai yanzu ya yi imani da abun bautar da kudusa suke bautawa shi ma ce wa ana minal musulmin ni ma musulmi ne Allah ce wata ruwaya ta tabbata mana yaka jibril asalama ya kama annabi ziyara yake ba shi labarin kissa shi da fir'auna ya ce yar muhammad inda kan lokacin da fir'auna yake cikin ruwa ruwa ya ci fir'auna iya wannan kalmar la ilaha illallah muhammadu bin isra'il yace iya wannan kalmar yace ina tsoron rahama ta Allah jibril jibril wa yanda fir'auna ya bashi haushi ya tsani fir'auna yace fir'auna iya wannan kalma duk da an san lokacin halaka babu in babu amsa gawara kuma tuba ko amma ta ina tsoron rahama ta Allah yanda fir'auna ke wannan magana ta kalma ya imani ina tsoron Allah mai rahama yake dukkan laka ina tusa bakin malaka jibril malaka jibril ba yake yau sai ke tura bakin fir'auna bai fata wannan kalma kenan yin da yake iya tayi Allah ya kyale shi kuma shi jibril ya tsoro ne ya tsoro ya wade ta a ƙarshe ya samu gawara shi ko bai samu gawara eh eh malaka jibril bai samu fir'auna ya samu gawara ta Allah yau yayi banda ya banda ya mutum bazai daga ruwa ya ce manzan Allah cin da ganin cin da ganin kenan abin ya kuma ya ruwa ta inganta sun yana albani karo ya karuwa ya kenan kware fir'auna tsagirin ya kai kuma da abin ya zo ya rika neman ya imani ya yarda ya na kauya shi ba musulmi ne Allah ce al'ana yanzu ya anzu ga da sai ta kabal kahin yanzu amma sai ma gargadi ai gudu manzo Allah ka taurin kai ka kiya eh a yanzu kana cikin mabannata Allah ce falye mu nuje ka bidin ka da tukul maka rufin ayatan Allah ce a yau da yanzu nuje ka za mu tsaya ka bidin ka za gangan jikin ka yau an hudda ta za ta tsira dan ka zama to aya ga ƴan bayan ka ni Allah ya ce wannan ka sai min nas anata la gafil mutane da yawa basu zaman aya Allah sun ya san ta haza to fir'auna har yau gawar tana nan a gidan kallo kallo an gama da shi dai kenan idan imani haka suke su gabata duk azaba in ta zo ya nima koma ga Allah kuma abin iman da bai amfani shine Allah ya ce falamma ra'u ba sana qalu amanna billahi wahda wato suka ga azaba mu ta zo suka ce mun imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kan bima kunna bi mushrikin mun kafa ce mun da'u ne muka shirka Allah mun kawo ce ma'ana sun bar duk da shirka sun koma ga Allah Allah ya falam yaku yanfa'um iman yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u بأسنا سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Allah ce wa'incan da wanda suka yi imani lokacin zawwal azaba falam yaku yanfa'u imanuhum lamma ra'u ba'sana Allah ce imanin da suka yi a lokacin zawal azaba imaninsu bai anwane su da komi ba lokacin zawal azaba sunnatan lahi da ke kada kada kada zibadi wannan kuma haka sunnar Allah take haka Allah yake da bayi masu taurin kai wanda bai imani ba sai azaba ta zo to ba imanin shi bai mai amfanin komi wa khasara hunalika kafirun kuma zawal azaba duk wani kahuri ya taɓe domin ba magana gyara a koma gyara ya gama yawo. Allah tabbatar mu akan imani. Na kamata mu tsaya uwa muna fatar akwai cikin ƴan uwa iya cikin wata matsala da Allah sa cikin addu'a ƴan uwa sa shi cikin addu'a Allah warware mishi. Duk masu matsala Allah warware mu gaba daya. Allah warware gaba daya. Awa na masalati sa cikin addu'a. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكشف له غمه اللهم اكشف همه اللهم اكشف له همه اللهم اكشف له غمه اللهم يسر له أمره اللهم يسر له اللهم يسر له ويسر لنا أمرنا اللهم صل وسلم عنا اللهم صل وسلم عنا اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صح.